الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjama ta alkur'ani mai girma a cikin karatunmu na suratul baqara a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari biyu da da ashirin bakwai. a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 228 na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء
يتربصن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wal mutallaqatu wato mataye waɗanda suke ababen saki waɗanda mazajensu suka sake su saki wanda yake raja'i ko saki wanda yake ba'ini sakin da ba a kome idan an yi shi ya tarabbas na bi anfusihinna ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce suna yin jira ailiyan tazirna wato su jira bi anfusihinna ga kawunansu anin nikahi ga barin yin aure talatata ƙuru'in wato hal ya zamanto tsarki uku sun shuɗe a gare su ma'ana ta mudi talatatu ƙuru'in wato tsarki uku sun shuɗe a gare su min hini ɗala'i tun daga lokacin saki ɗin da mazajensu suka musu wato batar da macen matar da mijinta ya sake ta kafin ta yi wani aure sai ya zamanto ta jira ta yi jini na al'ada guda uku ko ta yi tsarki guda uku jam'u ƙar'in ƙuru jam'i ne na ƙar'in bi fatihil gafi da yi wa ƙaume ruwa wasali sama wa huwa ɗuhuru wato shine tsarki wannan ita ce abin da mazabar al'imamu malik imamu darul hijira take kai sannan kuma shine abin da yake mazhabar al'imamu shafi'i sannan kuma waɗansu daga cikin malaman hanabila suna kan wannan ra'ayi awil haidu ko kuma talatata ƙuru'in su jira jini uku wanda kuma wannan shine abin da al'imamu abu hanifa annuman ibn thabit ya tafi a kai sannan kuma shine abin da kaso mafi tsoka cikin malaman mazhabar al'imamu ahmad ibn hanbal suke kai Ƙaulani an yi maganganu guda biyu dangane da ma'anar alƙur'u shin ana nufin wato jini na al'ada ko kuma ana nufin al-duhur ana nufin tsarki ɗin wa hadha fil madkhul bihinna shehu yace wannan hukunci na abin da ya shafi su jira su yi jini guda uku ko tsarki guda uku yana tabbata ne a cikin haƙƙin matan da mazajensu sun yi dukuli da su sun kwanta aure da su amma gairuhunna amma matayen da ya zamanto mazansu ba su kwanta aure da su ba suka sake su irin amaryarar da aka kata gidanta miji bai kusance ta ba ya ce ya sake ta wannan fala iddata alaihinna waɗannan matan babu idda a kansu dukkan matan da ya zamanto mazajensu sun sake su kafin su kwanta aure da su wannan babu idda a kansu saboda fadar ubangiji subhanahu wata'ala da ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka auri mataye waɗanda suke muminai sannan kuma kuka sake su kafin ku shafe su kafin ku kusance su to ba su da wata idda fa malakum alaihinna ba ku da wani haƙƙi a kansu min iddatin na idda wanda za su yi muku ta atadduna ha da za ku lissafa ta babu wata idda yau mijinta ya sake ta gobe in ta haɗu da wani masoyi za a iya ɗaura mata aure sannan kuma wannan ayar ya shafi fi ghairil ayisati was sagira cikin hukuncin watar wanda take al'ayisa ce wanda ta ɗebe kauna daga yin jini na al'ada irin matar da take yi shekara saba'in ko shekara saba'in da biyar ko shekara tamanin wanda ta daina yin jini na al'ada yanzu a wannan lokacin idan rashin jituwa ya zo tsakankaninta da mijinta hal ya sake ta to ita wannan ba ta yin jini barantana a ce ta yi tsarki uku ko jini uku hakanan kuma wanda take yarinya ce yar karama hukuncin nan ita ma bai shafe ta ba wato wanda ya zamanto yarinya ce karama wanda bata fara yin jini na al'ada ba amma kuma mahaifinta ya mata aure na gatanci mijinta ya kusance ta shi kenan kuma aka samu rabuwa tsakankanin shi da mai tsakankaninta da mai gidan nata to ita ma fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wato iddar mace wanda take ta ɗebe kauna daga yin jini na al'ada saboda dattijan takarda da kuma yarinyar da ta fara da bata fara yin jini na al'ada ba iddar su shine za su yi watanni guda uku wannan ita ce iddar su wallahi ya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna wal hawamil hakanan kuma mataye waɗanda suke da ciki idan mazajensu suka sake su shi ma hukuncinsu ya sha bambam da hukuncin mataye waɗanda suke da jini saboda ita mace wanda take mai ciki ba kowace bace take yin jini na al'ada a lokacin da take ɗauke da ciki to don haka su waɗannan fa'iddatu hunna iddar mataye waɗanda suke da ciki an yadda hamla hunna su ne su haife abin da yake cikin nasu abin da yake cikin nasu su haife shi wannan ita ce iddarsu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna wato ma'abuta ciki su ajalinsu lokacin da za su gama idda shine su haife abin da yake cikin su kama fi surati dalali kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya bayanin filla filla a cikin suratul dalaq al-qusra as-subra wal ima to su kuma bayi mata fa'iddatuhunna iddarsu shine ƙar'ani wato za su yi jini ne guda biyu ko za su yi tsarki guda biyu bis sunnati da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ta tabbatar da haka cewa mace idan baiwa ce mai gidanta ya sake ta to za ta yi jini biyu ne ko za ta yi tsarki biyu ne shi kenan yake halitta a gare ta kuma ta yi wani aure ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wala ya hillu lahunna baya halitta ga su waɗannan mataye wanda mazajensu suka sake su an yaktumna ma khalaqa Allahu su ce za su ɓoye abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta fi arhamihinna a cikin ma'aihohinsu minal waladi na ɗa idan ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ƙaruwa ta ɗa namiji tsakankanin ta ɗa ko ta ɗiya mace tana ɗauke da ciki to bai halitta a gare ta ta ce ita ai ba ta da komai ba ta ɗauke da ciki saboda idan tana ɗauke da sabon ciki yanzu iddarta shine har sai ta haife abin da yake cikin nan ko da cikin ɗan wata ɗaya ne to yanzu sai ta zauna tsawon wata takwas ko wata biyar har ta haife wannan abin da yake cikin nata mun gane da kyau awil haidi hakanan wala ya hillu lahunna baya halitta ga su waɗannan mataye da mazajensu suka sake su an yaktumna ma khalaqa Allahu su ɓoye abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta fi arhamihinna a cikin ma'aihohinsu na jini na al'ada kada ya zamanto mace bata gama jini na al'ada ba idan ya zamanto mijinta sakin da ya mata saki ne wanda yake raja'i yana da damar ya dawo da ita idan ya je shi kome ta ce ai ita da ja tun da ja ta ɗarkaka yanzu ta gama idda yanzu kawai bazaware take jira su zo su ta yi aure ta ce ita ba za ta koma gidan tsohon mijinta ba saboda ta gama idda yanzu ba shi da damar da zai maida ta to baya halitta ta yi wannan ha'inci in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir idan har su waɗannan mataye sun kasance sun ba da gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa bu'ulatuhunna mazajensu azwajuhunna mazajensu a haƙu bi raddihinna su ne suke da damar da su yi kome da su bi muraja'atihinna mazajensu su ne suke da damar su dawo da su a ƙalƙashin igiyar aurensu walau a bayyana ko da su waɗannan matayen sun ƙi in dai sakin raja'i ne to miji shine yake da damar da ya dawo matar shi ba wai a haƙu anan su ne suka fi cancanta ba an gane da kyau saboda yanzu ba wani wanda yake cancantar ya auri matar wani tana cikin idda shi kuma a cikin sake wanda yake raja'i miji shi ne yake da damar da ya dawo da matar shi a cikin irin wannan sake din fi zalika ai fi zamanin tarabbus wato a cikin zamanin da wannan matar ta zauna take jiran ta gama idda imma jini uku imma tsarki uku imma watanni uku imma haifewa abin da take cikinta da yake cikinta in aradu islahan idan ya zamanto su waɗannan mazajen da suka nemi su mayar da matayen nasu idan suna nufin islahan bainahuma gyara tsakankaninsu da waɗannan matayen la idrara almar'ati la idrar almar'ati ba cutar da matar ba wa huwa tahridun wato wannan kwadaitarwa ne ala qasdihi wato akan nufin sa la sharda la shardun li jawazi arraja'ati ko ba sharadi bane na halaccin komai wa hadha fi talaqi arraja'i wato wannan hukuncin yawa yace wa huwa tahridun ala qasdihi la shardun wato wannan kwadaitarwa ne alaƙa sudihi akan nufin yin kome din la sharɗun ba sharɗi ba ne li jawazin raja'ati saboda halaccin kome wa hadha fi talaqir raj'i wannan yana tabbata ne amma wannan hukuncin yana tabbata ne a cikin saki wanda yake arraja'i sakin da ake iya yin kome akan shi wa ahaqu da yace ahaqu bi raddihinna la tafdila fihi ba wai ahaqu lit tafdil bane wannan ba a fa'alu littafdil ba ne. Izila haƙa le ghairihim fi nikahihin na fil'idda, saboda ba wani haƙƙi ko na sisun kobo ga waɗansu mazajensu fi nikahihin na cikin auren waɗannan matayen fil'idda ce a cikin kwanakin iddarsu. Idan miji ya yi wa matar shi sake ɗaya, to har ta gama idda shi kaɗai ne yake da damar ya dawo da ita ba wani daga cikin mutane da zai ce to shi kuma ya zo shi zawarci tana cikin idda haramu ne saboda wannan bai ma dace ba macen da ya zamanto tsakankaninta da mijinta akwai sauran igiyar aure guda biyu dan ya mata guda ɗaya har ka zo ka raka cewa kana neman saki kana neman aurenta wannan haramu ne to dan haka wannan a haƙu ma'ana wa bu'ulatuhunna mazajensu a haƙu bi raddihinna su suka dace da su dawo da su bi muraja'atihinna da su dawo da su walau a baina ko da waɗannan matan sun ƙi walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf ubangiji subhanahu wata'ala ce walahunna hakanan su ma mataye suna da kwai al'azwaji suna da kwai haƙƙi wanda yake na wajibi akan mazajensu mithlul ladhi lahum alaihinna kwatamkacin yanda mazaje suke da kwai haƙi akan matansu minal huquqi na haƙoƙi bil ma'rufi amma da gurgudo wanda yake abin sani shar'an ga shari'a min husnil ishra na kyakkyawan zama ya zamanto wannan mijin yana kyautata zaman shi tsakankanin shi da wannan matar da ya kawo ta daga gidansu kal ya zamanto ya ɗako ta daga gidansu ya kawo ta gidan shi ya dinga musguna mata ya maida ta tamkar baiwa in ka gan shi a gurinta to buƙatar shi ce ta kai shi amma ba za a zauna ba a yi hira da shi ta arziki kullum huskar shi a turbine in ka gan shi da farin ciki to a waje yake wa tarki dirari da barin cutar da wannan mata ɗin wa nahwi zalika da makamancin wannan Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi ce na kasance ina yi wa matata ado in mata kwalliya kamar yadda ni ma nake so ta yi mun kwalliya sai in yi shiga ta kirki in sa kaya na kirki kawai in zauna a gida don ta gani kamar yadda ni ma nake so ta yi mun haka nan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce walin rijali alaihinna darajatun darajatun fifiko ya tabbata lirrijali ga mazaje alaihinna akan su mata ya fifiko na daraja ya tabbata lirrijali ga mazaje alaihinna akan su waɗannan mata ya din fadilatun wato fifiko na daraja fil haqqi a cikin haƙƙi ya tabbata ga mazaje akan su matayen min wujubi ta'atihinna da wajibcin yi musu biyayya wajibi ne mace ta yi wa mijinta biyayya watakal abin da ya umarce ta da ta aikata ɗin ba saɓan Allah ba ne. Lima saƙo saboda abin da su waɗannan mazajen suka koro shi zuwa ga su waɗannan matayen minal mahari na sadaƙi. Idan za a yi aure, ɓangaren ɗa namiji su suke ciruwa su kullu su samo sadaƙi su damƙa wa ɓangaren ɗiya mace. Wali infaq sannan kuma idan aka yi aure aka kawo ɗiya mace gidan miji. ɓangaren iyayenta su mata, ɓangaren iyayen ita matar ba ruwansu da abin da ya shafi cefane, ba ruwansu da abin da ya shafi bahun shinkafa, ba ruwansu da abin da ya shafi kulkule da sauransu. Suna kawa gara in gara ta ƙare shi kenan yanzu kuma ɓangaren miji shine zai yi ƙoƙarinsa. Duk wata ciyarwa shige da huci manda ya ƙare rammaji ya ƙare kulkule ya ƙare babu maka babu shinkafa babu kaza babu kaza. ba ruwansu can shi wannan mai gida shi zai cire ya kullu ya sayan da za ya kawo abinci ba ruwansu su to don haka dole ya zamanto a ce maza suna da kwai haƙƙi mai girma a kan su mataye wallahu azizun ubangiji subhanahu wa ta'ala mabuwayin sarki ne fi mulkihi a cikin mulkinsa hakimun gwani ne mai kyan hukunci gwani ne mai kyan aiki fi ma dabbarahu cikin abin da ya tsara shi li khalqihi ga halittarsa الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, "Abbalaƙu, ayyut taɗliƙun ladiyu raja'u ba'adahu, wato, saki wanda ake yin kome bayan an yi shi, marratani guda biyu ne, ai, isnatani guda biyu ne, sakin da miji yake da damar ya yi kome, bayan ya afkar da wannan saki ɗin, saki ɗaya da saki biyu wannan duka miji yana da damar ya yi kome. amma idan aka haura daga biyu ya kai guda uku to yanzu miji baya da damar da zai yi komi shine ce fa imsakun bi ma'arufin ma'ana ai fa alaikum hunna yanzu ya zamanto wajibi a kanku ku rike waɗannan matayen ba'adahu bayan wannan saki biyu da kuka musu bi an turaji'uhunna ku dawo da su kalkashin igiyar auren ku bi ma'arufin da kyautatawa min ghairi idirarin ba tare da cutarwa ba aw tasrihun aw irsaluhunna ko kuma ku sake su bi ihsanin da kyautatawa wala yahillu lakum ayyuhal azwaj ya ku mazaje wala ya hillu lakum baya halitta a gare ku an ta'khudhu shay'an ku ce za ku amshi wani abu min al-muhuri na sadaki mimma ataitumuhunna daga abin da kuka basu na sadaki to baya halitta a gare ku ku ce za ku amshi wani abu idza ballaqtumuhunna idan kuka sake su ku ce to fa idan har na sake ki to dole ne sai kin bani kaza illa an ya khafa sai dai in su waɗannan ma'auratan guda biyu ayi zaujani sai dai in su waɗannan ma'auratan guda biyu da shi miji da ita matar suna jin tsoron Allah yuqima hududallahi ba za su tsaida ba dokoki na ubangiji tabaraka wa ta'ala ai la ya'tiya bima haddahu lahuma ba za su iya bazawa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya iyakance shi a gare su minal hukuki na haƙoƙi ita tana ganin cewa wannan mijin yanzu ya mata kaɗan ba za ta iya mishi ba duk abin da yake da kwai a wajenta na haƙi ba za ta iya ba bashi shi sannan kuma shi kuma yana nan shi ma dai gashi nan ga kamar shi yanzu a wannan lokacin sai ita matar ta ya hul'i wa fi qira'atin a cikin wata qira'a illa an yukhafa wanda wannan ita ce kira alhamza ibn habib az-zayyat al-kufi daga cikin qurra'u sab'a qurra'u sab'a dukkaninsu suna karanta illa an yakhafa yan banda al-imam hamza shi yana karanta illa an yukhafa bil bina'i lil maf'uli fa alla yuqima badalu ihtimalin min ad-damir fihi to yanzu illa an yukhafa yanzu sai dai in ana jin tsoron to sai zaman to kira al-hamza wato idan ya zamanto su ɓangaren gidan miji da ɓangaren gidan mata suna jin tsoron Allah yi ƙima hududallahi wato waɗannan mata waɗannan ma'auratan da shi namijin da ita matar ba za su tsaye da dokoki na Allah in sai zamanto waɗanda suka waɗanda suke hakimai ne guda biyu wanda suka zo daga gidan ɗaya daga gidan amarya suka zo ɗaya daga gidan ango suka zo to ya zamanto suna jin tsoron waɗannan ma'auratan guda biyu da shi mijin da ita matar ba za su tsaye da dokoki na Allah a cikin lamarin tafiyar auren to wannan fa Allah yuqima badalu ihtimali min ad-damiri fihi wato badali ne na ihtimali na damirin da yake cikin fihi din nan illa an yakhafa ma'ana illa an yukhafa Allah yuqima hududallah sai dai idan ana jin tsoron ba za su tsaye da hukunci na Allah ba ba za su tsaye da dokar Allah ba a ciki wa ƙuri'a bil fawqiyya fil fi'lain to kuma an karanta da mai diya biyu a sama ita ce ta fil fi'lain a cikin waɗannan fi'ilolin guda biyu illa an takhafa Allah tuqima hududallah an gane ku to amma wannan ƙira'a ce wanda take shadda ba kira ba ce wanda take mutawatira fa in khiftum idan kuna jin tsoron Allah yuqima hududallahi idan kun ji tsoron cewa ba za su tsaye da ba dokoki na Allah fala junaha alaihi ma babu laifi a kansu fi maftadat bihi cikin abin da ita wannan matar ta fanshi kanta da shi fi maftadat nafsaha cikin abin da ta fanshi kanta bihi da shi min mali na dukiya li yutalliqaha saboda mijinta ya sake ta ai la haraja babu laifi ala zauji akan mijin fi akhdhihi cikin amsar wannan abin da matar shi ta bashi saboda ya sake ta wala zaujati hakanan kuma babu laifi akan ita wannan matar fi bazlihi cikin doka da ta yi ta bada wannan haƙi din to abin da yake nufi a nan idan ya zamanto ita matar ce take ganin cewa wannan mijin ba za ta iya zama da shi ba daga cewa ta gaji da shi bai rage mata bacci bai rage mata basha kawai da kiyayya ce ta shiga tsakankanin shi da ita ya zamanto ba ta san shi to yanzu sai ta yi hul'i hul'i shine ta zauna da shi ta ce to wane bin kushe ka ba bangaren ciyarwa da bangaren shayarwa da bangaren halayenka komai kana mini daidai gwargwadon yadda kowane namiji yake yi wa matar shi gwargwadon halinka kana mu to amma ni kawai a yanzu ne nake ji bana jin kaman sanka ya kwanta min a rai saboda a kullum ji nake kaman ɗauki uwa in daba maka kamar in baka guba ka sha da sauransu dai wanda nake jin tsoron in na ci gaba da haka ibada ta ma za ta zama to bacicciya yanzu nake so ka gaya min abin da zan baka ka gaya min abin da zan baka na dukiya wanda idan na baka ne kuma za ka sallame ni yanzu a wannan lokacin babu laifi miji ya yi bayani ya ce to shi kenan an zo gurin ce to dama kwa ko wata yarinya da na gani kawai sadaki ne na rasa yanzu tun da kin faɗi haka shikenan a auren ki na kashe miliyan biyu abu da yanzu ba ni miliyan uku kawai shikenan tun da dama abin ana yi ne don riba ba ni miliyan uku shikenan in ta ba shi miliyan uku shikenan sai ya amsa da hannu biyu amma in ya zama to cutar da ita ne yake baya ba ta abinci na safe baya ba ta na rana baya ba ta na dare ya ce daga ƙarshe dai za ta nema in sake ta ni kuma in ce ba na sake ta ba sai ta biya ni a nan ko biya ba za a ba shi ba saboda wajibi ne a kan shi ya ciyar da ita to yanzu alkali sai ya ce kirkirkirkir an sake maka ita kuma ko biya ba za a baka ba ka je ka nemi matar da za ka aura daga baya in kun shirya da ita ka zo ka aure ta in kuma ba ku shirya ba ta ji labarin cewa kai mutum ne wanda yake mai hana abinci ko kuma sai ka ba da rabin kilo da safe da rana da dare ka ce duka rabin kilo za a ci to kaga ita ma ba za ta aure ka ba wannan shine hul'i wanda shari'a ta halitta tilkal ahkamul mazkura wancananka hukunce-hukunce waɗanda aka ambata a wannan guri hududullahi dokoki ne na ubangiji fala ta'taduha kadda ku ketare waɗannan iyakoki na ubangiji wa man yata'adda hududallahi dukkan wanda ya ketare iyakoki na ubangiji fa ulaika wancananka humuz zalimuna sune azzalimai waɗanda suke fita daga cikin yi wa Allah ta'ala biyayya فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون نعم فإن طلقها وبنجي سبحانه وتعالى ce idan miji ya saki matar shi ayi zauju idan miji ya sake kabdawa matar shi saki ba'ada sintaini bayan saki guda biyu da ya mata a can baya ya zo ya buga mata na uku to fala ta hillu lahu ba ta halitta a gare shi min ba'adu ai ba'ada talakati thalitha bayan sake uku to ba ta halitta a gare shi hatta tanke hazawjan ghairahu har sai ta auri wani miji waninsa wa ha kuma ya take ta taki wanda yake ingatacce kama fil hadith wato kamar yadda ya zo cikin hadisi ingantacce na na Aisha radiyallahu anha rawahu Sheikhani al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce fa in ha, to idan wannan miji na biyu ya sake ta ayi zawju tsani bayan ta gama idda ta yi aure sai miji na biyu ya sake ta to yanzu fala junaha alaihima babu laifi a kansu ita wannan mata da mijinta na farko ai zaujati wa zaujil awwal to babu laifi a kansu ita wannan matar da mijinta na farko babu laifi an ya taraja'a su yi koman meniya ilan nikahi zuwa ga yin aure ba a danke il idda bayan ta gama idda to babu laifi ta dawo gidan tsohon mijinta in zanna idan suka zaci cewa an yi ɗima hududallahi wato za su tsaida dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala za su tsaida iyakoki na Ubangiji ba wai sun dawo ba ne saboda ƙara harsuna fitina ɗin. Watilkal mazukurat Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce watilka hududullahi wancananka hukunce-hukunce wanda aka ambata wato iyakoki ne na ubangiji yubayyinu ha ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bayyana su ne da qaumin ya'lamuna ga mutanen da suke lura suke sani cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya shata waɗannan dokoki din kuma za su yi biyayya akai na'am وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa iza ɓallaɓutumun nisa'a, idan kuka saki matayenku saki wanda yake raja'i, fabalagna ajalahunna suka kusanci gama iddarsu ai qarabnan qida'a iddatihinna suka kusanci gama iddarsu to fa amsikuhunna ku rike su da hannu biyu bi an turaji'uhunna ku dawo da su wani lokacin miji yana sakar matar shi ne saboda wato saki ɗaya da na biyu duka da aka shar'anta wa miji saboda ya zamanto mata ta ɗanɗana kudarta ta ji yanda zaman gidan yake idan ta koma gidansu ta je ta yi wata ɗaya ta yi wata biyu ta ga ta fara komaɗewa ta fara yin baƙi hankalinta ba a kwance ba kullum in ta tashi ayyuka sun yawa da tana gidan mijinta sai abin da take so za ta ci sai abin da take so za ta sha to shi kenan idan ta tafi gidan nasu ta ga cewa lalle yanzu yanayi ya canza fa za a tashi wata ran babu makari amma kuma ko biye ba za a bata ba ta ci komai sai dai ta yi haƙuri da rana abin da aka dafa da rana ba ita za a tambaya shawarar me za a dafa ba a gidanta da ana tambayar ta me za a dafa yanzu abin da aka dafa a gidansu kawai ita shi za ta gani sannan kuma tana tashi a ce ta yi sirhe ta yi kaza ta yi shara ta yi kaza wanda a gidan mijinta ba ta san ba sirki din gashi nan abubuwa da yawa ne zai zama to daga karshe ta yi nadama ta yi la'asar to miji kuma sai ya dawo da ita shine Allah ya ce fa amsiku hunna ku rike su da hannu biyu biyu bi an turaji'uhunna ku dawo su bi ma'arufin da kyautatawa min ghairi dirarin ba tare da cutar da su ba aw sarrihuhunna ko kuma ku sake su ku shafa musu lafiya bi ma'arufin da kyautatawa ai utrukuhunna ku kyale su hatta tan qadiya iddatuhunna hadde iddata su ta gama har ya zamanto sun gama iddar wala tumsikuhunna Allah ta'ala ce kadda ku rike su biyar raja'ati ta hanyar dawo da su ƙarƙashin igiyar aurenku diraran saboda cutar da su li ta'atadu alaihinna saboda ku ƙetare iyaka a kansu bil ilja'i da fal da wato bil ilja'i wato da buƙatar da su ila libtida'i zuwa ga su fanshi kansu wa tadliqi wa tadwilil habsi da kuma saki da kuma dadewa wato ku tsawaita daɗe kulle su a gidanku a nan abin da waɗansu daga cikin mazaje suke a lokacin jahiliya miji idan ya auri mace in baya son ta shikenan sai ya mata saki ɗaya idan ya mata saki ɗaya sai tana daf da za ta gama idda sai ya dawo ta gidan shi idan ya dawo ta gidan shi ba ta huce kwana uku hallo sai ya sake sakinta shikenan sai tana daf da za ta gama idda shikenan sai ya ƙara dawo da ita idan ba ta wuce sati ɗaya ba ta wuce kwana goma halo ya sake ta a wancan lokacin saboda su ba su da iyaka ta cewa saki idan aka yi saki uku an gama ko saki goma mutum zai wa mace in dai a gami a da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya ne in dai zai dawo da ita kafin ta gama idda tana na a matsayin shi na matar shi ya zama to ana samun tadwilul habs daurewa wanda take mai tsawo ya zama to miji ya tsaye da matar shi ya rike ta ya hana ta ta yi aure shi kuma ba san ta yake ba to shine Allah ta'ala ana yace li ta tadu alaihinna saboda ku ketare iyaka a kansu bil ilja'i wato da buƙatar da su ila liftida'i zuwa ga sufanci shi kansu shine khul'i wa tabliq da kuma saki wa tatwil al-habsi da kuma tsawaita rike su da za ku yi za ku sa su yi idda wanda cike mai tsawo Allah ta'ala ya ce wa man yaf'al zalika dukkan wanda ya aikata haka ya zamanto ya rike matar shi ya dawo da matar shi ta kusa gama idda ya dawo da ita amma dawowar shi da yi da ita ba don ya rike ta bane da hannu biyu ya dawo da ita ne don ya sake gasa mata aya a hannu to ya sani faqad zalama nafsahu faqad zalama nafsahu haqiqa ya zalunci kansa ne ya zalunci kansa lima fil hadith saboda abin da yake cikin hadisi ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace mata su ya galibna kariman wa ya galibuhunna la'imun su mutumin kirki mai daraja suke cin nasara a kan shi gashi nan babban malami ne amma za a ga cewa matar shi tana ba shi wahala mutumin kirki mai daraja shi za su ci nasara a kan shi su kuma lalataccen mutum tambadadde butsun mutum shi yake cin nasara a kan shi sai ya ga mace tana ƙarƙashin igiyar auren wani mutumin banza amma yadda take mishi ladabi da biyayya za a ga wata matar wani malamin ko wata matar wani gwamna ko wata matar wani babban mutum ba ta mishi wannan biyayyar manzan Allah ya ce fa uhibbu ana akuna kariman maghluban wala uhibbu ana akuna la'iman ghaliban ina so in kasance mutumin kirki babban mutum mai daraja a wajen Allah wanda ake cin nasara a kaina ba na so in zamanto mutum wanda yake lalatacce wanda zai ci nasara akan matar shi Allah ta'ala ya ce wa man ya fa'al zalika dukkan wanda ya aikata hakan ɗin to ya sani faƙar zalama nafsahu haƙiƙa ya zalunci kansa bi ta'ridiha da bijirar da kan nashi da yayi ila azabil lahi zuwa ga azabar ubangiji wala tattakhidhu ayatil lahi kada ku dinga rikar ayoyi na ubangiji tabaraka wa ta'ala huzuan abin yi wa izgili da su ai mahazu'an biha abin yin izgili da su bi mukhalafatiha saboda sun sabawa wato bi mukhalafatiha saboda sabawa waɗannan ayoyin na Allah da kuke yi da saba musu kenan wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi akan ku bil islami ta musulunci wa ma anzala alaikum da kuma abin da Allah ta'ala ya saukar akan ku min alkitabi na alqur'ani walhikimati da kuma abin da yake cikin alkur'ani din na hukunce-hukunce a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya izukun bihi ubangiji tabaraka wa ta'ala yana galgadinku bihi da shi bi an tashkuruha ku gode wa ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya a kanku bil amali bihi da yin aiki da abin da yake cikin alkur'ani na hukunce-hukunce wattaqullaha ku kiyaye dokoki na Allah wa'alamu ku sani annallaha alimun haƙiƙa Ubangiji tabaraka wa ta'ala cikakken masani ne bi kulli shay'in ga dukkan komai la ya alaihi shay'un wani abu baya buya ga Ubangiji.
Wa idza dallaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'buluhunna an ينكحن أزواجهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza qallaqtumun nisaa idan kuka saki matayenku ko mazaje fa balagna ajalahunna wato suka kai wato lokacin gama iddarsu ai in qadat iddatuhunna iddarsu ta gama to fala ta'dhuluhunna ku waɗannan waliyai fala ta'dhuluhunna kadda ku hana su khitabul lil awliya'i wannan zance ne ake yi ga waliyai na mata to kadda ku hana waɗannan ɗiyan naku mataye ko kannunku ko waɗanda kuke yi wa alwalanci mataye to kadda ku hana su ai tamna uhunna kadda ku hana su min an yanki hina azwaja hunna na daga su auri mazajen su almutalliqina lahunna waɗanda suka sake su li'anna sababa nuzuliha saboda sababin sabkar wannan ayar anna ukhta ma'aqil bin yasarin wato haƙiƙa yar uwar ma'aqil dan yasar tallaqaha zawjuha mijinta ya sake ta ya mata saki saki wanda yake raja'i shikenan fa'ara da an yuraji aha bayan ta gama idda sai ya nufin ya dawo da ita famana aha ma'ajil ibn yasar ne sai ma'ajil dan yasar ya ce ba zai dawo da ita ba ya ce dan me famana aha ya hana ta ya ce kada ma ki saurare shi ya ce na aura maka diya wanda take kyakkyawa na baka ita a matsayin kai ne mijinta na farko kai ka wanke ta ita ta wanke ka kuma yanzu daga ƙarshe ka tashi ka watsa mun ƙasa a ido ba za ta koma ba shikenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya din shikenan maqil ibn yasar ya tafi tiryan tiryan ya tarra manzo Allah ya ce ya rasulullah ya ce auren nan na maida shi in dai tana son shi a maida mata shi a maida auren nan kamar rawahu al-hakim kamar yadda al'imamul hakim annai saburi ya rawaito wannan hadisi wato al'imamul bukhari ma ya rawaito wannan hadisi ɗin Allah ta baraka wa ta'ala ce babu falata hunna kadda ku hana su min an yanki hina azwaja hunna daga su auri mazajensu waɗanda suka sake su idza taradau bainahum idza taradau idan suka yi yarjejeniya ayla azwaj su waɗannan mazaje ɗin wani sa'u da matayen idan suka yi yarjejeniya bai nahum tsakankaninsu bil ma'arufi wato da gwalgwado wanda yake abin sani ga shari'a idan ya zamanto sun tattauna a tsakankaninsu shi miji ya gaya wa matar shi matsalolinta ya ce mata to ke fa dalilin da ya sa na suke kiwa kaza kaza kaza da kike shine banna so wannan abin aikin san dama shine ya gama mu ta ce in Allah ya rame gida za a daina za a gyara ke kuma matsalaka ita ce kaza kaza kaza kaza ce bari wannan zancen wannan tsohon zance ne ce ai tun da ya ja na canza ne ma ya zamanto sun yarjejeniya tsakankaninsu kowa zai gyara halin da yake kai mai marasa kyau ya dawo ya zamanto an yi alaƙa kyakkyawa to wannan babu laifi akan su dawo a tsakankaninsu kuma Ubangiji ya ce, Zalika wancananka ai zalikan nahyu anil adli wato wannan hani da aka yi game da hana mace ta koma gidan tsohon mijinta, yu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wato ana yin galgadi ne da shi ga wanda ya kasance daga cikin ku ya ba da gaskiya da Allah yana ba da gaskiya da Allah da rana ta ƙarshe. li'annahu muntafi'u bihi saboda wanda yake amfana da abubuwan da ake faɗa mishi mutumin da ya imani da Allah da rana ta ƙarshe shine wanda yake yin amfani da abin da ya jiyo a wajen wa'azi zalikum wancananku ay tarkul adli barin hana su waɗannan ɗiyan naku ko kannunku mata su koma gidajen tsahin mijinsu mazajensu azka lakum shine mafi alkhairi a gare ku wa adaharu lakum shine mafi tsarki a gare ku wa lahum da su mazajen lima yukhsha ala zawjaini saboda abin da ake jin tsoro ga ma'aurata guda biyu minar ribati na tuhuma bi sababil alaqati bainahuma saboda alakar da take tsakankanin su wataƙila idan har kuka ce ba za su ba za ta koma gidanta ba shi yana so ita tana so to he su raka hadewa a wani guri su dinga saduwa kuma daga ƙarshe idan ta samu ciki ya zamanto ɗan nawa za a ce mishi wallahu ya alamu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san ma fihil maslahatu abinda shine maslaha a gare ku wa antum la ta'lamuna zalika ku ku san ba hakan din don haka fattabi'u amrahu ku bi umarni na ubangiji tabaraka wa ta'ala kada ku bi kawunanku cikin hana ‘yan uwanku su koma gidajen tsahin mazajensu abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika